الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الإمام أبو العباس أحمد ابن عبد الحليم ابن تيمية رحمه الله وهو مما صنفه بقلعة دمشق أخيرا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم تسليما
نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يذلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka ikuwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu barkanmu da sake saduwa a wannan masallaci mai albarka masallacin Uthman ibn Affan da ke nan gadon kaya a cikin wannan gari na Kano a wannan yammaci na Litinin yau 22 ga watan Zulhijja hijirar manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 23 ga watan Zulhijja hijiran Annabi sallallahu alaihi wasallama 1442 wanda kuma yake daidai da biyu ga watan takwas shekarar miladiya ta 2021 a wannan majalisi wanda muke karatu a cikin wannan littafi mai suna al-furqan bainal haqqi wal mutlan wallafar shaykhul islam abul abbas أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحراني الدمشقي رحمه الله تعالى وانا شين درس منبير وانا مجلسي أكن وانا للتافي منفرد خطبة الحاجة خطبة الحاجة خطبة ودى da yawa daga cikin malamai suke bude jawabansu ko hudubobinsu ko ma littafansu da shi da ita karatuttukan da muke yi galibi mukan buɗe da khutbatul haja amma ba na tsammanin mun taɓa sharhinta ana dai yawan faɗarta muna yawan faɗarta a wurin karatu za mu fara karatu kuma malamai da yawa musamman malaman sunna don ba za ka ji ta ba a ɗaya ɓangaren yawanci malaman sunna su suke bude karatattukansu da ita to saboda haka babu laifi idan mun dan samu tsaiko akan sharhinta da bayanin abinda ta kunsa saboda haka sai ai hakuri za mu tsawaita ba kuma wai tsawaitawa za mu yi ba za mu dan jalin fashi bakin gwargwado dai wajen mu ga mun yi magana akan ma'anonin da take dauke da su a karatunmu na ƙarshe muna magana akan alhamdu alhamdulillah ko inna alhamdulillah ka faɗi abinda ake nufi da alhamdu kalma ce wacce ta tattari yabo da kirari da godiya ga Allah subhanahu wata'ala kalma ce wacce ta kunshi sifanta Allah subhanahu wata'ala da dukkanin sifofin kamala dukkan wani dangin yabo da wani abu da za a faɗa na yabo to ubangiji subhanahu wata'ala shi ya fi cancanta da wannan yabon saboda haka kalma ce wacce ta kunshi ko take ishara zuwa ga dukkan sifofin kamala na ubangiji subhanahu wata'ala ubangiji ya nuna wa bayansa muhimmancin wannan kalma ya nuna musu shi abin yabo ne abin godewa ne saboda halittar da ya yi abin godiya ne saboda umarni da hani da shari'a abin godiya ne saboda kadai takarsa da uluhiyya shi kadai ne ya cancanci abauta masa ya gode wa kansa a dukkan waɗannan wurare kamar yadda ya gode wa kansa a wurin da ya tsarkake kansa daga dukkan wani sifa ta ta gazawa ko sifa ta ci baya kamar rukon ɗa ko kuma mata ko abokin tarayya kamar yadda ya gode wa kansa inda yake magana akan ɗaukakarsa da isarsa ubangiji subhanahu wata'ala ya gode wa kansa fil ula wal akhirah a duniya da lahira kuma ya yi bayanin cewa godiyarsa yabansa da godiya da kirari wani abu ne da yake gudana a sama kuma yake gudana a ƙasa duka ubangiji subhanahu wata'ala ya yi wannan tambihi a cikin littafinsa alƙur'ani ya gode wa kansa ta fuskoki daban-daban ta nau'o'i daban-daban ya faɗi asbab dalilan da ya sa ya cancanci a gode masa a yaba masa kuma ya yi haka ne don ya nuna wa bayansa shi wane ne ya sanar da kansa wajen bayansa kuma bayansa su san shi don haka su ma su gode masa su yaba masa su san yadda za su yi masa kirari ubangiji subhanahu wata'ala ya ce alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin ce yabo da godiya da kirari sun tabbata ga Allah ubangijin halittu mai rahama da ta kunshi kowa da kowa a duniya arrahimi kuma mai rahama da take banta ga mumini a lahira sannan kuma mai mulki a ranar sakamako hakanan ubangiji subhanahu wata'ala ce alhamdulillahi ladhi khalaqa as-samawati wal ard wa ja'ala adh-dhulumati wan nur thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun yabo da godiya da kirari sun tabbata ga Allah wanda ya halicci sammai da ƙasa sannan waja'ala adh-dhulumati wan-nur ya halicci duhu ko dufai ya halicci haske thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun sannan waɗanda suka kafirce suna daidaita wasu tare da ubangijinsu wato suna daidaita gumaka Allah subhanahu wataala ce alhamdulillahi allazi nazzala ala abdihi al-kitab ko anzala ala abdihi al-kitab wa lam yaj'al lahu 'iwaja alhamdulillahi allazi anzala ala abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا وبنجي سبحانه وتعالى godiya da yabo da kirari sun tabbata ga Allah wanda ya saukar da littafi wato a waɗancan ayoyi na baya ubangiji ya yi gode wa kansa ya yabi kansa saboda shine ubangijin halittu duka wani abu wanda yake halitta ne to yana ƙarƙashin kulawar ubangiji subhanahu wataala shi ya halicce shi daga babu shi kuma yake bashi abin da duk yake bukata wanda rayuwarsa da za ta tsayu da su sannan ubangiji a ɗaya ayar ya gode wa kansa saboda mai saboda shine ya halicci sammai da ƙasa kuma shine ya halicci dufai kuma shine ya halicci haske sannan anan ya gode wa kansa saboda saukar da littafi da yayi الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا يسوكد للتافي كما للتافي da bai san masa karkata ba wato littafin da yake kunshe da shari'a wanda kuma ubangiji subhanahu wataala ya sanya shi littafi ne qayyiman wanda yake totar koyarwarsa tana kunshe da addinin da yake miƙaƙƙe li yunzira ba'san shadidan min ladun dan ya gargadi wata azaba mai tsanani wacce take gare shi sannan ya albishir ga waɗanda suka yi imani suka yi aiki na ƙwarin cewa suna da kyakkyawan sakamako hakanan Allah ce alhamdulillahi allazi lahu ma fi samawati wa ma fi al-ardi wa lahu alhamdu fil ula wal akhirah wa lahu alhamdu fil akhirah wa huwa al-hakim wa huwa al-hakim al-khabir ubangiji subhanahu wataala yace godiya da yabo sun tabbata ga Allah allazi lahu ma fi samawati wa ma fi al-ardi wanda shi yake da abin da ke wanda abin da ke sammai da abin da ke ƙasa gaba ɗaya nashi ne sannan walahu alhamdu fil akhirah sannan godiya da yabo da kirari sun tabbata gare shi a lahira sannan huwa alhakimul khabir shine wanda yake mai hikima kuma wanda yake masanin komai alhamdulillah fatiris samawati wal ard ja'il al mala'ikati rusulan uli ajnihatin mathna wa thulatha wa ruba' yazidu fil khalqi ma yasha inna allaha ala kulli shay'in qadir ubangiji subhanahu wata'ala ya yabi kansa saboda mai shine fatiris samawati shine wanda yake makagin halittar samai wal ard da kasa sannan ja'ilil mala'ikati rusula shine wanda ya sanya mala'iku su zanto manzanni ne tsakaninsa zuwa bayansa uli ajnihatin ma'abuta fukafukai mathna wa thulatha wa ruba da mai fiffike biyu da mai uku da mai hudu da wanda fiffiken sama ya fi haka har zuwa fiffike 600 kamar yadda Allah subhanahu wataala kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya sifanta mala'ika Jibril lahu 600 junah janah yana da fiffike 600 shi yasa yace yazidu fil khalqi ma yasha Allah yana ƙara abin da ya ga dama a cikin halitta inna Allah ala kulli shay'in qadir wa huwa Allah la ilaha illa huwa lahu alhamdu fil ula wal akhirah wa lahu alhukmu wa ilayhi turja'un Allah subhanahu wata'ala yace wa huwa Allah la ilaha illa huwa shine Allah wanda babu abun bauta da gaskiya sai shi له الحمد في الأولى والآخرة يا تنشنشي أبو في الأولى أنا الدنيا والآخرة يا تنشنشي أبو الآخرة وله الحكم وإليه ترجعون وكنشي ناشني كما قريش أكي كومدكو هو الحي لا إله إلا هو فاعبد فاعبده فادعوه مخلصين له الدين هو الحي شيني الله ديرا يي لا إله إلا هو باب أبو بوتا دغسكيا سيشي فادعوه مخلصين له الدين له الحمد الحمد لله رب العالمين yace ku bauta masa shi kadai kuna masu tsantsanta bauta gare shi alhamdulillahi rabbil alamin yabo da godiya sun tabbata ga Allah ubangijin halittu to haka ubangiji subhanahu wataala ya ta tsarkake kansa tare da yaban kansa da nuna shi ya cancanci yabo a nan duniya shi ya cancance shi a lahira don haka muminai su zanto masu tsarkake shi masu gode masa a kowane lokaci fa subhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun wa lahu alhamdu fis samawati wal ardi wa ashiyan wa hina tudhhirun Allah subhanahu wataala ya ce tsarki ya tabbata ga Allah hina tumsuna lokacin da kuke shiga mareci wa hina tusbihun da lokacin da kuke wayar gari wa lahu alhamdu fis samawati wal ardi yabo da godiya sun tabbata gare shi a sammai da ƙasa a cikin sammai da ƙasa godiya tashi ce wa ashiyan da yammaci wa hina tuzhirun da lokacin azhar haka nan lokacin da Allah subhanahu wataala zai yi hukunci tsakanin bayinsa dan aljanna ya tafi aljanna dan wuta ya tafi wuta ubangiji subhanahu wataala ya ce wa qudiya bainahum bil haqq wa qila alhamdulillahi rabbil alamin aka yi hukunci tsakaninsu da gaskiya sannan aka ce alhamdulillahi rabbil alamin haka nan in aljanna in sun shiga aljanna alhamdulillahi alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah muna godiya ga Allah da ya ba masa da masa kirari da jinjina alladhi hadana li hadha wanda ya shiryar da mu zuwa ga wannan gida aljanna wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah ba za mu shiryu ba ba dan Allah ya shiryar da mu ba cewa akhiru da'awahum alhamdulillahi rabbil alamin wannan shine karshen abinda wato ɗan aljanna za su faɗa lokacin da suka ainihin samu kansu a cikin gidan aljanna to wannan shine gode wa Allah subhanahu wataala saboda sifofinsa na kamala da ya siffanta da su ya sifanci da sifofin kamala kuma ayyukan da yake da su manya-manya ya sa ya cancanci wannan godiya saboda haka wannan shine hamdus sifati wal af'al kira shi hamdus sifat wal af'al ay hamduhu subhanahu wa ta'ala li sifatihi al jalila wa li af'alihi al kamila kai ana yi wa Allah kirari da wannan yabo da wannan godiya saboda sifofinsa na kamala saboda ayyukansa da suka isa hakanan saboda sunayensa madaukaka akwai nau'i na biyu na godiya na hamdala ga ubangiji shine hamdul ala'i wan ni'am godiya ga Allah bisa ni'imomin da yayi mana ubangiji yayi mana ni'imomi tun daga halittar mu daga babu da abin da ya bamu na rayuwa da abin da muke ci mu sha mu istira da shi da ƙasar da muke takawa da inuwar da muke shiga da abin hawa da dukkan wani abin da ke kewaye da kai na dangin ni'ima wanda duka ni'ima ce daga Allah wadda ba ba za ka iya lissafa ta ba in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha duka yadda za mu lissafa ni'imomin Allah sai dai mu yi mu gaji ba za mu iya lissafe su ba fa bi kun min ni'matin fa min Allah duk wata ni'imar da zaka ji ka samu kanka a ciki to ka sani daga Allah take to wannan ni'ima ce da ainihin ta cancanci ita ma mu ce wa ubangiji subhanahu wata'ala alhamdulillah akanta saboda haka kaga innal hamdalillah yabo ne da kirari wanda dukkan wani wanda zai yi magana in ya bude da shi to yayi wa Allah subhanahu wata'ala wannan kirari wanda yace nashi ne fis samawati wal ardh nashi ne a nan ƙasammai kuma nashi ne a nan ƙasa sannan ce nasta'inuhu muna neman taimakonsa wannan asinu da nasta'inuhu sinu talab ce wato muna neman shi da ya taimaka mana a nan mun keɓanci ubangiji subhanahu wata'ala da neman taimakonsa shi kaɗai saboda abu biyu abu na farko kowane ɗan adam ajizi ne gajiyayye ne ba zai iya tsayuwa da kafafuwansa shi kadai ba musamman a cikin abin da ya shafi biyar Allah duk wani abin da zaka yi na da'a ga ubangiji kana buƙatar taimakonsa akan wannan aiki shi zai taimaka maka akan wannan aiki ka tsaya ka yi shi kuma ka dore a kansa sannan abu na biyu babu wanda zai taimaka maka akan dukkan wata maslaharka ta addini ko ta duniya sai Allah subhanahu wataala shi kadai ne abin taimako ne abin neman taimako wanda Allah subhanahu wataala ya taimaka masa wannan shi yayi dace wanda kuma ubangiji subhanahu wataala ya watsar da shi to wannan shine watsatsi shi yasa yazo a cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yace ihras ala ma yanfa'uka wasta'in billah wala ta'jaz kai kwadayin abin da zai amfane ka kuma wasta'in billah ka nemi taimakon Allah wala ta'jaz kada ka gaza kada ka nuna gazawa hakanan annabi sallallahu alaihi wasallama kamar yadda yazo cikin musnad Imam Ahmad da Sunan Abi Dawud da wani su annabi ya koya wa Mu'adh ibn Jabal cewa ya Mu'adh inni uhibbuka annabi ya ce ya Mu'adh ina son ka dan haka kada ka bar fadar bayan kowace sallah kada ka bar fadar cewa Allahumma inni ala dhikrika وشكرك وحسن عبادتك اللهم يا الله أعني كتيمك على ذكرك أبس أنبتنك وشكرك دبوديرك وحسن عبادتك لكيكاوم وتاغريك saboda bawa yana buƙatar taimakon ubangijinsa cikin dukkan abin da zai yi na umarnin da ya bashi ko zai haru na abin da ya hane shi yana buƙatar ya nemi taimakon Allah fi fi'lil ma'murat wa tarkil manhiyat muhtajun ila aunillahi fi fi'lil ma'murat wa tarkil manhiyat abinda zaka yi wanda Allah ya wajabta maka kai kana buƙatar taimakon sa akan haka abinda zaka bari wanda yace ka bari kana buƙatar taimakon sa akan ya taimake ka kabar wannan abu haka nan kana buƙatar taimakon sa akan haƙuri bisa ga abinda zai kaddara maka na wata ƙaddara mara daɗi kana buƙatar ya taimaka maka a bisa wannan saboda haka aikata umarni da gujewa hani da haƙuri akan ƙaddara dukkan waɗannan abubuwa ne da sai Allah ya taimaki bawa sannan bawa zai iya yin su shi yasa za mu ga annabi yaqub alaihi salam lokacin da damuwa ta yi damuwa me yace wallahu almusta'anu ala ma tasifun wallahu almusta'an Allah shine abin neman taimako alama ta sifuna bisa ga abin da kuke sifantawa bisa ga bayanan da kuke yi a cikin hadisin Abdullahi dan Abbas wanda yake cikin sai Muslim lokacin da Dimad yazo gurin Annabi sallallahu Dimad al-Asdi yazo gurin Annabi sallallahu alaihi wa sallama a ciki za mu ga an ambaci isti'ana wato godiya kawai da isti'ana annabi a ciki a khutbatul haja da ya a ciki ya zo kawai da alhamdala ne da isti'ana hadisin abdullahi ibn abbas yake cewa dimad ya zo makka abin ya zo makka abin ya zo ya taho daga makka yana daga cikin azzu shanu'a wato kabilar azzu shanu'a al-azdi ne to kuma afwan ya zo garin makka lokacin da Allah subhanahu wataala ya aiko annabi sallallahu alaihi wasallam yana da'awa ya fara kiran mutane zuwa ga tauhidi shi kuma sai ya dira garin makka kuma ya kasance yana yi wa mutane rukuya daga iskokai da aljanu ce ga mutum ya samu tafuwa ta aljanu to yana masa rukuya irin tasu ta jahiliya to shikenan sai ya ji wawayen makka suna cewa ai akwai wani mai taɓin hankali a nan yana nan ya addaba mutane suna nufin ma'aiki sallallahu alaihi wasallama cewa yana ta kawo wasu maganganu da yake nuna cewa akwai damuwa tare da shi sai ce shi ko da zai gan shi da ya masa rukuya irin wai taimaka masa din nan da zai gan shi da ya masa rukuya ya ce da zan gan shi da na yi masa rukuya la'allallah ya shafihu ala yadayya ya shafihi ala yadayya da na masa rukuya watakila Allah ya ba shi lafiya a hannuna sai ya haɗu da annabi sallallahu alaihi wasallama ce ai gashi can sai ya kirawo shi ya muhammad ya ce ina yin waɗanda suka samu iskokai ina musu rukuya kuma allah yana warkar da wanda ya ga dama a hannuna ce saboda ka kana buƙatar fahallaka kana buƙatar maka rukuya to dai faɗa haka sai annabi sallallahu alaihi wasallam sai fara innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illa allah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du sai ce dakata sai ce ni tunda Allah yayi ni ban taba jin waɗannan maganganu ba yace ina da ilimi ya ce wa annabi sallallahu alaihi wasallam ya maimaita masa sau ya ce a'id alayya annabi ya maimaita masa wannan khutbatul haja din sau sai ya ce da shi na yawo na san maganganun matsafa yan bokaye yan duba yan mawaka duk dai waɗanda suka shahara da maganganu waɗanda suke jan hankali duk na san su ce fa ma sami'tu mithla kalimatika hadhihi ce ni ban taba jin wasu kalmomi irin waɗannan kalmomin naka ba ce kuma kalmomi ne da in kai su ko sai sun ratsa har zuwa ƙarƙashin ruwan teku ko a ruwan teku sai sun ratsa wato kalmomi masu shiga jiki da ya faɗi haka annabi ya fahimci musulunci ya shiga zuciyarsa saboda wannan kalmomi da ya ji da kira da shahada Allah ilaha illallah to babu abin bauta da gaskiya sai Allah kuma annabi sallallahu alaihi wasallam zan Allah ne to annabi sai ya ce da shi hati yadaka ubayi'aka ala alislam kawo hannunka maka mubaya'a akan musulunci sai ya miƙo hannunsa annabi ya masa mubaya'a sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa ala qaumika haka nan ka ɗauki mu baya amma ga mutanenka sai ya ce wa alaƙaumi na ɗau wannan mu baya ga mutane na to wata rana bayan annabi salasalam ya yi hijira an farlanta yaƙe-yaƙe annabi salasalam ya aikata wasu sariya wata ƙaramar runduna don kai samami to sai suka zo wucewa ta gaban mutanen shi wannan mutum zai mamu wato ta ƙauyensu to sai shugaban sariya da shugaban wannan rundunar da annabi aika sai yake gaya wa sojojinsa yake cewa hal asattum min haula'i shay'an da kuka zo wucewa ta ƙauyen nan akwai wanda ya ɗauki wani abu na mutanen nan tunda sun zo suna ganin kamar garin ba musulmi ba ne bari in sun ga wani abu su ɗauka a matsayin ganima ya ce shin akwai wanda ya ɗau wani abu a garin nan sai wani ya ce asabtu minhum mathara na dauki butar butar tsarkin su wato abinda suke zuba ruwa su tsarki na dauka sai ce rudduha fa inna haula'i qaumu dhimat a mayar musu waɗannan mutanen dhimat ne saka annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi mubaya'a da shi saboda haka ya kuma yi mubaya'a da shi a madadin mutanensa da haka ka a taba musu komai nasu aka mai musu da abin da suka dauka ash-shahid a wannan hadisi na Abdullahi dan Abbas za mu ga cewa babu abin annabi ya takaita akan hamdala da isti'ana innal hamdalillah na ahmaduhu wa nasta'inuhu shikenan sai ce man yahdihillahu fala mudilla lahu to shine nan shekul islam ibn taimiyya yake cewa to wannan hadisin da wannan lafazin da annabi sallallahu alaihi wasallam amfani da shi a wannan wannan mahalli yayi daidai da abin da yake cikin alqur'ani domin a cikin alqur'ani an takaita akan wannan an takaita akan hamdala da isti'ana alhamdulillahi rabbil alamin الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين shi yasa Allah subhanahu wataala ya ce ya raba Fatiha tsakaninsa da bawansa gida biyu nisfain kawai aka ce nisfuha nisfuha ne wa nisfuha lak rabi na wa rabi naka sauraka rabin fatiha yabo ne da kirari ga Allah subhanahu wataala rabinta kuma neman taimako ne sannan ta kuma ya ce sannan ayar ya ce kuma wannan tsakani ne da tsakanina da bawana to kaga wannan yana yana cewa wannan hadisi ya yi daidai da wannan a fatiha da Allah subhanahu wata'ala ya raba ta biyu neman taimako da kuma ainihin yabo da kuma neman taimako ya ce wa nastahdihi kuma muna neman shiryarsa a wannan lafazi wa nastahdihi bai zo a wata ruwaya sahihiya ba babu wata ruwaya da wannan nastahdihi ya zo a cikin duka ruwayoyin ruwayoyin khutbatul haja sai dai ya zo a cikin asar wanda yake mawkufi wanda shi ma yana da magana akan isnadinsa amma babu asar marfu'i zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallama wanda ya zo da wani stadi wani stafiruhu za mu yi magana akan shirya a inda ya ce mani hadihin lahu fahuwal muhtad za mu magana a kan mecece shirya da ake nufi da shirya kuma wannan lafazi da shi ma ibn taimiyya ya yi amfani da shi a nan ina ya same shi ya ce wani safiruhu kuma muna neman gafararsa al-istighfar shi ne talabul mafira shi ma wannan asin din wata talab ne yana nufin neman gafara gafara kuma abinda ake kira al-maghfira shine wiqayatu sharri dhunub mutum yayi laifi Allah ya tsare shi daga sharrin wannan laifin nashi Allah ya tsare shi daga abinda laifin da yayi zai sai haifa masa kuma ya suturta shi wato ya rufa masa asiri wannan shi ake nufi da gafara to bawa yayi laifi ubangiji subhanahu wataala ya tsare shi daga sharrin wannan laifin da yayi kada ya saukar masa da wata ukuba a duniya ko ya kama shi da wannan laifi a lahira sannan kuma ya rufa masa asiri abinda ba a san yayi ba ma kada a sani kuma wannan shi ita ake kira gafara wannan shine ma'anar gafara ce Allah ka gafarta mana ma'ana abinda muke roƙo Allah subhanahu wataala ya tsare mu wato sharrin laifukan mu sannan kuma ya rufa mana asiri wannan shine ma'anar al-istighfar kuma ambatan istighfari ya zo da yawa a cikin alkur'ani wani lokaci Allah subhanahu wataala yayi umarni da shi yayi umarni bayansa da shi wa nastaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi wastaghfiruhu innallaha ghafurur rahim kaga nan umarni ne akan ku nemi gafarar Allah wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim ku nemi gafarar Allah lalle Allah mai gafara ne mai jinkai wa nastaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi kuma ku nemi gafarar ubangijinku sannan ku tuba zuwa gare shi wani lokacin kuma Allah subhanahu wataala ya yabi masu neman gafara ya yaba musu wal mustaghfirin bil ashar ina yaban masu neman gafara da gefan asuba wa bil ashari hum yastaghfirun kanu qalilan min al-layli ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun kadan cikin dare suke bacci sannan gefin asuba kuma za su rika neman gafara والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون وبنجي سبحانه وتعالى شياتا نداء الجنة كما سطوران الله المتقين أعدت للمتقين تصفا كما سطوران الله سيتشي الذين إذا فعلوا فاحشة سوري ولد إنسك أيكة ممونا أيكي wa awzalamu anfusahum ko suka cuci kawunan su ta hanyar barin abin da ya wajabta musu fa'alu fahishatan aikata abin da Allah ya hana musu zalamu anfusahum barin abin da Allah ya wajabta musu suka cuci kansu ta haka zakarullah sai su tuna Allah fastaghfiru li dhunubihim sai su nemi gafarar zunubansu Allah ce wa man yaghfiru dhunuba illa Allah banda Allah wane ne yake gafarta zunubai babu shi ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون ba kuma sa dogewa akan abin da suka aikata alhalin suna sani wani lokaci kuma Allah subhanahu wataala ya ambaci gafararsa ga wanda ya nemi gafararsa cewa duk wanda ya nemi gafarar Allah kuma ubangiji yana yana yana yana gafarta masa wa man ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu thumma yastaghfirillaha yajidillaha ghafurar rahima wanda duk ya aikata mummunan aiki ko ya zalunci kansa ya amal su'an shine aikata laifi aikata abinda Allah ya ce kada aikata shine irtikabul manhi aw yadhlim nafsahu ko ya zalunci kansa ta hanyar barin abinda Allah ya wajabta masa sannan sai ya nemi gafarar Allah akan haka yajidillaha ghafurur rahima zai samu Allah mai yawan gafara ne mai yawan jinkai kuma a wurare da yawa za mu ga Allah subhanahu wataala yana hada neman gafara da tuba wato alistaghfiru rabbakum thumma tubu ilai kaga an hada gafara da kuma neman tuba a to anan aka hada neman abin aka aka ambaci alistighfar aka ambaci tuba alistighfar yana nufin alistighfar yana nufin talabul maghfira bil lisan ka nemi Allah ya gafarta maka da bakinka tuba kuma yana nufin in kana wani laifi ka daina ka daina yin shi nan take in laifi ne da ya kunshi kudirin zuciya ka fitar da wannan daga zuciyarka wato zuciyarka ta karyata wannan abu ko kuma wani abu ne na laifi wanda ya shafi amalul qulub irin su hasada irin su ainihin riya ko munafici ko wani abu to ka cire wannan daga zuciyarka in wani aiki ne na gaɓoɓi to ka yi ƙoƙarin ka nesanta gaɓoɓinka daga wannan aiki wannan shi ne abinda ake nufi tuba to wasu daga cikin malamai suna cewa duk nassin da ya zo a kan gafara to dole a yi masa da baibayi da ayar da take cikin suratu a suratu ali imran wacce muka karanta ɗansu ayar da take cikin suratu ali imran الذين الذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون Allah ce walam yusirru ba su kuma doge akan abin da suka aikata ba suna sani zaka ce to duk inda aka ambaci gafara to dole a dauko wancan sharadin a sa a gurin koda ba a ambace shi ba to ayi hamlul mutlaq alal muqayyad saboda haka ba a gafarta maka matukar ka doge ka ci gaba da abin da kake yi in ka nemi gafarar Allah to ka yi ƙoƙari abin da kake yi ka bari amma in ka nemi gafarar Allah kuma kana ci gaba da abin da kake na laifi to wanda ba za ka samu gafarar Allah ba saboda haka idan bawa ya ce Allahumma gfirli ya Allah ka gafarta min wani addu'a ce kamar sauran addu'o'i suka ce hukuncinsa hukuncin sauran addu'o'i ne in Allah ya ga dama ya karba Allah bai ga dama bai bar maka addu'arka saboda haka Allah subhanahu wataala yana gafartawa mai fadar wannan ne idan ya fade ta wato da zuciyarsa wacce take ta karaya ta koma ga Allah subhanahu wataala ya fahimci abin da yayi ba daidai bane yana jin tsoron Allah kuma yana tsoron tsayuwa gabansa da wannan zuciyar ya fada ba kawai kalma ce da take yawo a bakinsa ba kawai ya saba faɗatta irin gafarar mata neman gafarar ra'ayi laifi a ce Allah mun tuba sai ma ya ban faɗa Allah mun sai kuma sannan a kwaba abin da za a kwaba ana ya ana Allah gafarta mana sai kuma a ci gaba to wannan kaga kaga bai da bai da ma'ana to amma idan mutum ya faɗe shi da nadama da damuwa da zuciya da tarka ta karaya gaban Allah subhanahu wataala to wannan ana sa ran ubangiji ya gafarta masa musamman ma kuma in ya dace da lokacin da ake ansa addu'a ya dace da sa'atul ijaba kamar ƙarshen dare ko kuma bayan salloli na farilla ibnu rajab a cikin jami'ul ulum al-hikam yayi magana akan wannan mujalladin sa na biyu yayi maganganu akan wannan gabar saboda haka cikakkiyar neman gafara ita ce wacce ta haɗu da rashin dogewa akan abin da mutum yake yi na laifi kamar yadda Allah subhanahu wataala yayi wa ya yabi masu haka masu wannan dabi'a kuma sannan yayi musu alkawarin gafara to amma idan mutum yana to wannan ita ce ake kira kuma taubatan nasuha idan mutum ya ya nemi gafara kuma sannan ya bar abin da yake na laifi to wannan shi ake kira taubatun nasuha wato tuba wacce take wacce take ta gaskiya ci tubu ila Allah taubatan nasuha ce ya kuma bane ku tuba zuwa ga Allah tuba ta gaskiya to tuba ta gaskiya ita ce wannan amma idan ya faɗa da bakinsa sai kuma ya zanto a zuciyarsa ba da niyyar ya daina ba kai dai kawai yana yi yana faɗa yana yi yana kai Allah da ya gafarta mana sai ya ci gaba da abin da yake ba tare da yana da niyyar zai bar abin da yake ba to malamai suka ce wannan ba tuba yayi ba wannan bai tuba ba a suka ce wannan wato ƙarya ma yake faɗa ya ce astaghfirullah musamman ma ce astaghfirullah wa atubu ilai kuma yana ci gaba da abin da yake to kaga wannan ya haɗa biyu ga laifinsa da yake yi yana nan bai tafi ba sannan kuma ga ƙarya da yake ne ƙara a kai domin ga laifinsa bai daina ba sannan kuma ga shi yana ƙarya yana cewa wa atubu ilai alhalin kuma babu wata tuba tare da shi amma in ya zanto ya faɗa kuma sannan ya bar abin da yake to wannan ya ce astaghfirullah wa atubu ilai akwai sabani wasu malamai suna ganin kada ya ce wa atubu ilai ce astaghfirullah ya ce wa atubu ilai wa atubu ilai suna ga kamar a cikin wannan akwai akwai wani abu da ya kunshi wani abin da baka da tabbas cewa ka tuba din kamar ashabu abi hanifa da wasu daga cikin magabata kamar rabi ibn husayn yana cewa atubu ilaihi kizbatan wa zamban wannan za mu ɗauke shi ne idan ya zanto yana faɗa kuma yana laifinsa yana laifi kuma yana cewa wa atubu ilai alhalin ko bai tuba ya daina laifinsa ba kaga ga zunubinsa kuma yana ƙarawa da wata ƙarya ta cewa ya tuba zuwa ga Allah suka ce to don haka abin da ya fi dacewa mutum ya ce Allahumma tuba alayya ya Allah ka yafe mun ko ya ce Allahumma inni astaghfiruka fatub alayya ya Allah ina neman gafararka fatub alayya ka yafe min Muhammad ibn Suqa ɗaya daga cikin magabata cikin tabi'ai masu ibada ya kasance in yana istighfari yakan ce astaghfirullah alazim alladhi la ilaha illa huwa alhayyul qayyum wa as'aluhu tawbatan nasuha haka yake faɗa maimakon cewa atubu ilai sai cewa as'aluhu taubatan nasuha ce ina neman gafarar ka astaghfirullah alazim ina neman gafara Allah alazim mai girma allazi la ilaha illa hu wanda babu abun bauta da gaskiya sai shi wa as'aluhu ko wa as'aluka wa as'aluhu taubatan nasuha ina kuma roƙonsa tuba na gaskiya amma dai jumhurin malamai yawancin malamai sun yadda mutum ya ce astaghfiruka wa atubu ilaik musamman ma ya zo a nusus annabi sallallahu alaihi wasallam yana fadar wannan kuma yana fada ne a ma'aridin koyar da al'umma tunda babu wani abin da yake nuna khususiyar sa ce ba khususiyar sa bas yana fadar astaghfirullah wa atubu ilaik astaghfiruka wa atubu ilaik sannan a cikin du'aul majlis ma ba akwai wannan ba astaghfiruka wa atubu ilaik muna neman gafarar ka kuma muna neman muna tuba zuwa gare ka annabi kuma shi ya koyar da wannan mu faɗi wannan so ashe faɗar astaghfirullah wa atubu ilai wannan babu komai ko da mutum ya faɗa sannan ya ce wani a'udhu billahi ana ce wani a'udhu billahi min shururi anfusina muna neman tsarin Allah min shururi anfusina daga sharrukan kawukanmu wa sayyiati a'malina da wa min sayyiati a'malina da munanan ayyukanmu a Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah alaihi rahmatullah a cikin Majmu'ul Fatawa mujalladi na 14 shafi na 262 yake cewa fa yasta'idhu bihi min ash-sharri alladhi fi an-nafs sai mutum ya nemi tsarin Allah daga sharrin da yake kan daga kansa daga wato daga gare shi sannan wa min uqubati amalihi da kuma uqubar aikinsa wato aikin da yake yi na laifuka uqubar da za ta biyo baya nemi Allah ya tsare shi daga wannan falaysa sharru illa min nafsi babu wani sharri sai daga kansa wa man amila wa min amali nafsi kuma daga aikin kansa wato shi ne zai aikata abinda zai zama masa sharri fa yasta'izu billahi min sharri nafs sai ya nemi tsarin Allah daga sharrin kansa an ya'mala bi sababi sayyi'atihi al-khataaya kada ya zanto saboda laifukansa ya ci gaba da aikata wasu laifuka thumma idza amila amalahu fasta'anahu ala ta'ati Allah sannan kuma ثم إذا عمل استعاذ بالله من سيئات عمله idan kuma har yayi mummunan aiki to ya nemi Allah ya tsare shi daga munanan ayyukansa wa min uqubati amalihi da kuma uqubar aikinsa fasta'anahu ala ta'ati wa asbabaha ko asbabiha wasta'adha bihi min al-ma'siyati wa iqabiha saboda haka mutun ya nemi tsarin Allah ya nemi taimakon Allah bisa da'a da kuma sababban da za su taimaka masa bisa yi wa Allah biyayya ya kuma nemi tsarin Allah daga sabo da kuma abinda sabon zai haifar abinda ake neman tsarin Allah da shi iri biyu ne almusta'azu bihi naw'an abu bai ake neman tsarin Allah da shi daga gare shi akan yi tsarin Allah min ad-dur akan yi tsarin aka nemi tsarin Allah daga mawjud يستفاد أو يستعاذ من ضرره موجود يستعاذ من ضرره الذي لم يوجد بعد abune akwai shi ake neman tsarin Allah daga cutarsa wanda tukunna bai yi cutar ba da kuma wanda babu shi ake neman tsarin Allah daga samuwarsa abinda ake nufi akwai abinda sharri ne ba alheri ba ne akwai shi yana nan to tun bai same ka da sharrinsa ba tartsatsinsa bai same ka ba ka nemi tsarin Allah kada ya same ka sannan akwai abin da babu shi in ya samu sharri ne ka nemi Allah ya tsare ka daga samuwar abin ma saboda kana neman tsarin Allah ne min mawjudin yusta'azu min dararihi alladhi lam yujad bai yi cutar ba amma ka tsare ka nemi Allah ya tsare ka kada cutar tashi ta safe ka da kuma wanda bai bamu shi kada ya faru misali na farko kamar ka ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim shaitan akwai shi to amma bai bai shafe ka da sharrin sa ba nemi Allah ya tsare ka kada sharrin sai shi ya shafe ka nau'us thani wanda yazo cikin fadar Allah a'udhu bika min hamazati shayatin wa'udhu bika rabbi an yahdurun kace ya ubangiji a'udhu bika min hamazati shayatin ina neman tsarin ka daga waswasin shaydanu da kuma an yahdurun ko kuma su halarto su doguna saboda haka abinda bai same ka ba bai samu gare ka ba ka roki Allah kada ma ya samu wannan duk yana daga cikin nau'i na biyu suratul falaq ta kunshi ka biyu suratul falaq qul a'udhu birabbil falaq من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق إنا ومن شر غاسق إذا وقب إنا نيمان تسالن الله وبنجين سافيا daga sharrin abin da ya halitta kaga sababbi ne sannan wa min sharri ghasiqin idha waqab da shirin dare lokacin da ya ciko da duhunsa abinda ya tattara na bala'i Allah tsare ne wanda duk wani abu ne mawujud kana neman tsarin abin da ɗinsa kada ya safe ka wa min sharri hasidin idha hasad hasidin idha hasad lokacin da mai hasada yayi hasadarsa kaga yayi to kada wannan hasada ta cutar da kai ko kuma bai yi ba to kada ma Allah subhanahu wataala ya bashi damar yi maka hasada saboda haka muke cewa na'udhu billahi min shururi anfusina muna neman Allah ya tsare mu daga sharrin kawunan mu ba wai yana nufin cewa mun yi abin da yake sharri bane lokacin da annabi yake faɗan wannan ba yana nufin akwai wani sharri tare da shi bane amma yana neman Allah ya tsare shi kada abin ma ya faru har ya cutar da shi kaga yasta'izu min sharri mafqudin min sharri mafqudin yadurruhu idha wujid sauraka kada wani ya to annabi yana da wani shururi anfusina ne irin masu zagin sahabban annabi kaji shi kaji wani sahabi ya ruwaito annabi ya ce wa min shururi anfusina eh kasan tunda an bude kofa waɗannan shaidanin kuma shi kenan an sunnanta masu su mummunan sunna man sanna fil islami sunnatan sayyi'a to wanda ya sunnanta mummunan sunna shi kenan ya buɗe ƙofa akwai wanda bai taɓa shi bai san ko hadisi ne ake maimaitawa ba duk sanda malaman sunna za su yi wa'azi sun ce wa min shururi anfusina ce to kaji su da kansu sun san cewa a sharare ne su su da kansu in za su yi magana sai sun ce Allah ya tsare su daga sharrin kawunansu a ce sharrin to shi bai san cewa ma'aiki ma yana faɗa ba a gurinsa aka aka kwaikwaya ake koyi to shi bin shiruri a fusina ba yana nufin cewa akwai sharrin tare da kai ba ne yana nufin allah ya tsare ka kada a samu ma shi ne abin da ake nufi wa min sayyati a'malina da kuma munanan ayyukan sayyati a'mal sayyati al'amal sune uqubatil a'mal hukubar da take biyo bayan aiki bayan mutum ya yi laifi akwai hukubar za ta biyo bayan laifinsa ko dai Allah ya kama shi tun a nan duniya kuma ya kama shi a lahira ko ya kama shi a nan duniya don ya tuba ko kuma ya bar shi a duniya ya masa talala in ya je lahira ya kama shi wanda duk sayyi'atul amal sayyi'atul amal ne sai sayyi'at ma makaru sai sayyi'at hukubar makirce makircen da suka yi domin as-sayyi'at da al-hasanat al-hasanat da as-sayyi'at al-hasanat takan zo ana nufin ana nufin ana nufin ana nufin ni'imomi haka nan as-sayyi'at ana nufin uqubobi duk sukan zo da wannan musamman al-qur'ani Allah subhanahu wata'ala ya ce fa idza ja'atuhumul hasanat qalu lana hadhihi fa idza ja'atuhumul hasanah qalu lana hadhihi al-hasana ana ana nufin ni'ima in ta zo musu ta dama wannan ta tamu ce mu muka cancanci haka idan kuma ka ɗauke shi wa min sayyati amalina kace ana nufin zunubi to sai zanto min sayyati amalina kana neman Allah subhanahu wataala ya tsare ka daga ayyukan da kai mummuna kasu cutar da kai ma'ana Allah ya baka ikon tuba saboda ka sayyata amalina zai dauki ma'ana biyu zai dauki ma'anar ayyukan da kai masu na laifi Allah subhanahu wataala ya tsare ka daga abinda za su haifar maka ranar gobe kiyama ko a nan duniya ma'ana ya baka ikon tuba da gyarawa ko kuma in ka dauke su a ma'anar sakamako shine ubangiji subhanahu wataala ya tsare ka daga mummunan sakamakon ayyukanka saboda haka kaga zai iya zama ma'anarsa al-ma'asi zai iya zama kuma ma'anarsa al-uquba saboda haka anan kamar annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya nemi tsari ko ya koyar da mu nemi tsari daga ad-dararul fa'ili da kuma ad-dararul gha'i ad-dararul fa'ili da ad-dararul gha'i bi sayyi'ati a'malina shine in kace ayyukan da kai kaga sune wannan abin addararul fa'ili aikin da ka aikata aikin da ka aikata kana neman Allah tsare ka daga shi ko kuma addararul gha'i wani abu da zaka je can ka tarar gaba shine ukubar wannan aikin saboda ka min sai ya ce amalina ya kunshi duka duka abubuwan guda biyu sannan da abin da zai jawo wannan shine shururun nafsi abinda zai jawo har ka fada cikin laifin laifin kuma ya haifar maka da mummunan sakamako shine sharrun nafs inna an-nafsa la'amaratun bisu an-nafs tana umarni da munanan ayyuka akwai bambanci tsakanin an-nafs da al-aql akwai hankali akwai annas mu a hausa duk muna cin rai rai wanda yake bi ma'anar ruh muna ce masa rai ka ce yana da rai ma'ana bai mutu ba sannan kuma annafs wanda laraba suke nufin wani abu da zai kawata maka mummunan aiki ko kyakkyawa cewa muna ke masa nafs ce ai san rai ne ce wannan yana bin san ransa ne kaga rai anan ba ruh ake nufi ba yana nufin annafs su laraba akwai an-ruh akwai annafs ba ɗaya bane ruh daban annafs daban kowanne Allah subhanahu wataala ya sissifanta kowanne akwai an-nafsul mutma'inna akwai an-nafsul lawwama akwai an-nafsul ammaratu bis-su nafsul mutma'inna ita ce zuciyar mumini mai komawa ga Allah an-nafsul lawwama zuwa zuciyar mumini wanda idan ya saba Allah za ta yi ta zargin sa akai ta jin damuwa an-nafsul ammara kuma shi ne wanda za ta rika zuga shi za ta rika zuga shi ka isa kai din za a yi wa haka da sauransu za ta sashi na yana ta saban Allah to duk wannan annafs ake ce musu sauraka annafs takan iya zama ta kirki takan iya zama ta banza an fahimta annafs takan iya zama ta kwarai takan iya zama kuma ba ta kwarai ba cewa nafsin wa ma sawaha wa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha kaga ya nuna kenan ran da mutum ke tare da shi akwai abinda Allah yake kin samu wannan ran annafsu din da ke tare da shi Allah kan kin samu ta da takawa tsoron Allah yakan kin samu ta kuma fajirci shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala ya ce qad aflaha man zakkaha wanda ya tsarkake wannan nafs din to ya rabauta wa qad khaba man dassaha wanda kuma ya turbide ta ya binne ta cikin saban Allah to wanda ya tabi ya halaka ya tabi ya halaka to wanda ita ce annafs amma shi al'aql al'aql shine abinda Allah ya hore wa dan adam wanda kamata yayi in ya aiki da shi ya masa da baibayi kada ya bashi ya je kan abinda zai cutar da shi saboda ka shi al'aql a koyaushe abin yabo ne ba sai da za a al'aql ya zama ya zama batacce sai dai nafs ta ja shi zuwa ga abin da zai rufe amma shi al'akal shi ya sa malaraba suka kira shi al'akal dalilin kira shi al'akal abin da suke nufi da al'akal asalin kalmar al'akal suna nufin da baibai da ake sa wa taguwa don katta gudu a sa a ɗaure ta da shi da baibai sauraka hankali masu suke kira shi al'akal don shi yake da baibaye mutum ya hana shi yin abin da bai dace ba shi ya sa kafirai a la'ahira suka shiga wata suka kallon kunna nasma'u aw naqilu kaga ya nuna duk abin da suka yi ba sai yake da hankalinsu ba ce afala taqilun me yasa Allah ya ce afala taqilun me yasa ba za ku yan ma'ana lokacin da suke abin da suke sun bar hankalinsu yanzu an-nafsul ammaratu bisu ta jasu to nafsul ammaratu bisu takan yi amfani da hankali wani lokaci dan ta jefa mutum sai ya rika jin abin da yake yi shine daidai da hankali wanda kuma abin da take yi a wannan gurin shi ne tana wato yaudarar hankalin ta yaudare shi ta kawata masa abin da ba shi ne daidai ba an gane aikin da yake ba mai kyau ba sai ta nuna masa sai ta nuna masa afaman zuwa lahu su amali fara'u fara'u hasana mummunan aiki ne amma sai ta nuna masa a hankali yana da kyau ويقضى على المرء في أيام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن إن الله يسو جرب متن سيلونا مسا أبن باهر كيو سيلونا مسا في كيو يسا ذاك وان يارو ياي وانا أسكي كما قمو كان سچبلي چبلي يا سكا وسكايا ما تقول آي ياجي كما وينا غنين ياي غايو ya fi kowa wayewa ya fi kowa hankali to kaga anan annafsul amaratu bisu ta canza wa hankalin alqibla sai dai ya rika ganin ko wasu haka haka kuka kuwa yi muka su akwai littafin sheik abdulaziz al-tarifi sunan shi alfasul bayan al'akli wa nafs alfasul bayan al'akli wa nafs abinda bayan nafsi wal akli alfasul bayan nafsi wal akli to ya yi magana tsakanin alaƙa da take tsakanin hankali da annafs saboda min shururi anfusina anan nafs ita ce za ta kai ga mutum ya aikata wani abu na laifi wannan kuma laifin ƙarshe ya haifar masa da mummunan sakamako a duniya da lahira ko a lahira an fahimta to shi yasa lokacin da bawa ya ce mai magana ya ce wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina duk ya nemi tsari daga waɗannan abubuwa tun daga abin da zai jawo masa shine sabab shine annafs min shururi anfusina shine sabab din da kuma abin da zai aikata ya jawo masa shine min sayyiati a'malina da kuma sakamakon da zai biyo bayan wannan abin da zai aikata insha Allah za mu ci gaba a karatu na gaba abinda muka faɗa da daidai Allah ya ba mu lada da kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh